بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شي gaba da karatunmu na littafin awa'iq talab na babban malami wato ainihin ibnu barjaz rahmatullahi ta'ala alai muna cikin al'a'iq thalith ne katanga ta uku da ke sha makance ɗalibi daga samun ilimi ko kuma albarka ta ilimi a baya mana cikin wato babin ne wata ce mana halin shi wannan a'ir dai shi ne al'ikimadu al'alkutubi duna al'ulama dogaro da littafi ka ce za ka koyi ilimi cikin butonul kutub ta shi suhuf ba tare da komawa gurin malamai ba tun ya ga kawai shi tun da ya iya haɗa baki ya iya larabci wanda iya larabcin shi ya ba kan shi ijaza ce zai buɗe littattafai manya-manya da koyi ilimi shi ma ya zama babban malami to aljununu fununu تمنيت أن, تس أن, أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون eh satin da ya gabata mun kawo mun kawo qadiya mutumin da zai ce shi ma ya bude qur'ani ya koyi karatu magabata suna cewa ka ku koyi karatu ka ku koyi karatu daga gurin ka koyi alqur'ani daga al-musahhafi almushafi wanda ya zan buɗe mushafi yake ya koyi qur'ani kuma kar ku koyi ilimi daga as-sahafi shi wanda yake buɗe littafi na ilimi ya ce zai ɗauki ilimi karatu al'ilmu bi ta'allum abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilimi da koyon shi ne ake lisi ne hasan kuma ya ce tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum za ku ji karatu daga gare ni za a saurara daga gare ku za a ji daga wanda suka saurara daga gare ku yana al'ilmu bis sama laysa bi mujarrad al qira'a dole sai ka saurara daga malami Allahu musta'an alaikum assalam shi ya fi muni wanda zai karanta da translation shi gwara wannan ya iya larabcin ma ko ya dan iya abin da ya iya yana da yan nahawun shi dan cikin cokalin shi zai bude karanta ya gane ko yaya ne da kuma wanda zai da wanda yaran da aka ɗauko daga larabci aka mai da littafin zuwa ga turanci ne zo ya bude yana karantawa da turanci ko aka maida shi zuwa ga hausa ko faransanci ko wani abu wani littafi fa daban ba ma alkur'ani ba shi alkur'ani karanta shi da wani yare a rubuta shi da yaren da ba alkur'ani ba ba fassarar ba a rubuta kalmar larabcin alkur'ani da wani yare da ba larabcin alkur'ani ba ku ciyaye ba ba larabcin ma kaɗai ba da khaf almushafi a karan a rubuta shi da wani da larabci wanda ba larabcin alkur'ani ba ai kun san larabcin qur'ani daban da sauran qawaid na imla alqur'aniya daban suke da qawaid na imla al-lughawiyya to ballantana da wani yare wanda ba ba na larabcin ba ma haramun ne ma a rubuta qur'ani da yaran da ya kasance ba larabci ba a larabcin ma kuma dole sai na alƙur'ani duk da shi a larabcin akwai wanda suka yi musamaha babu istishhad zaka kawo aya rubuta da larabci kaga akwai inda hamza za a daura ta saman alif ne a cikin alqur'ani amma a wani yaran a ƙasa za a yi ta akan safar wani yaran a yi ta saman ya ko a ƙasan ya da ire-iren wa'annan misalan ba karatun wannan muke ba ne to da wani yare kuma a zo a rubuta ƙur'ani shi ya fi muni to mutum sai kaga ya zo yana karanta alƙur'ani da hausan boko yana karantawa da faransanci wannan shi ya fi haɗari ina fata an gane ko da ma sharhi ne da fassara ba ka dogara da wannan ka ce bari kai karanta wannan nassin na aya ko wannan nassi na hadisi ka duba sharhin shi da Hausa da aka ɗauko daga wani yare daga larabci aka maida wani yare ko hausa ko wani yare can daban sannan ka zo ka yi mutane karatu a kan shi akwai haɗari a ciki so da galibi allahumma yanzu sai dai kamar tafsirin da aka rubuta da hausa kalan na mala abakar gumi kalan na dr sani allah ya kara mishi lafiya allah ji kan mala kaga wa'annan su muna da garanti mun san su mun san amanar su ta ilimi da kaza ɗin su sun ɗauko daga larabcin ne kai tsaye suka fassara shi da hausa amma yanzu wani littafin yanzu risala da aka fassara da turanci da ingilishi ana cewa wanda ya yi fassaran ma fasto ne kiristan ba musulmi ba ne kuma sai da aka ɗauke ta daga larabci aka maida ta faransanci aka maida ta latiniyanci aka maida ta kaza sannan aka maida ta turanci to yawan tanakkuli dole sai an samu rage-rage da kare-kare kaza akwai haɗari haka dai karatu ka zauna gaban malami ka koye shi shine albarkar karatu wanda ya albarka to a haka a haka ya karatu wadih ko to bayan malam ya kawo baituka na Abu Hayyan an-Nahawi يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا وتجدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم لن يكاو تكون من جوا توم الحكيم كو wanda ya zama likita ta hanyar littafi da rubuta abinda baban shi ya karanta abinda baban shi ya rubuto shi baban shi ya je yayi kokari ya bi garuruwa da kasashe ya bi malaman likitanci ya yi karatu da ya rasu shi ma sai ce to kan kan can ɗaya gaji uban shi shi ma likita ne kuma kawai sai dai ya karanta ya har ya je ya yi sababin mutuwar wata mata ko sai a mata magani da me bakin mace ne hadisin alhabbatu sauda shifa'un min kulli da kuda ya yi kashi a gefe ya mai da ba'un ya'un sai alhayyatu sauda'u shifa'un min kulli da' kuma wanda ya zo tambayar da yake shi ma buge bagiro ne kalar shi washi ce ta makanta ya kama ta sai shi je ka nemo bakin bakin maciji ya ce gashi annabi ya faɗa kawai ya je Allah kuma tsabar imani da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya jefa cikin asara da halaka mahaifiyar shi ta rasu to shine abul hayya ne wannan bai tuttuka yace in kana neman ilimi ba a gaban malami ba to za ka ɓace al'amura za su rincaɓe maka sai ka fito malhakimu ɓata shi wancan mutum shi ke cewa jakin ma kan shi ko ya ce lau an safuni la kuntu arkab ni jahilun basirun wa sahibi jahilun murakkab ke da mutane za su mun adalci wai in ji jakin ya ce da ni ne zan hau kan mai gidana dan na fi shi dama dama ni jahili ne mai sauƙin kai da na san ban sani ba amma shi jahili ne baƙin jahilin da bai ma san bai sani ba الله تتريم فيما لن يتي وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء أنك قرنكو حقيقة ما لم يسن شرهم ما أند تسا أكتيل استام طالبي يقوي إلمي دقباكنا ما لم كما فمفاء وتعين من أفواه العلماء كجي دقلف زنباك ما لم ba wai ya zama akwai wasifa ba yanzu kaga kaset wannan eh ka ce ba zan je ba amma a yi min ɗauka ɗaliban aga da su na san ku da haka yau ba zan samu zuwa ba da Allah wannan ka je ka min ɗauka sai a zo ya zo ya kunna ɗaukan da aka yi mishi wallahi ba za ka wani fa'idantu ba za ka samu fa'ida amma dai gaskiya ba da ta'abin kafis wa kalili fa'ida akwai wata albarka ne ka zauna gaban malami ka yi karatu wata washija ce wadda take aslan shi yasa ma Allah ya aiko mala'ika ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah zai iya mai ilhama kawai ya je ya haddace Qur'anin ya ta karantarwa amma sai ya aiko mala'ika da aya aya sura sura wata ayar ma rabi za a kawo daga baya a saukar da karashin ko ba haka ba to albarka ba ɗaya bace ba min afwahi العلماء العلم بالتلقي والتلقي يكون مباشرة ومن ذلك قول ابن بطلان daga cikin hakan akwai faɗin ibn butlan shi ma babban likitan sunan shi al-mukhtar ibn al-hasan ابن آه، عبدون ابن بطلان أبو الحسن طبيب باحث من أهل بغداد يا رسول الله إلى همسن دا تقص وتأقوة مشاجرة sananniya tsakanin shi da wani shi ma babban likita ibn ridwan shi kuma ake ce mishi ali ibn ridwan wanda ya rasu 453 tsakanin su shekara biyar ne abokin shi ne wannan shi ake kira mas'alat al-mushajaratu bain al-aqran tsakanin abokai abokan karatu in suna rikici to ku ɗalibai kar ku biya rikicin ka nemi fa'ida daga kowanne kawai ka haƙura an gane ko domin galibi hassada da kaza da kaza su tana shiga ciki kamar mas'ala al-imamu malik su ba za a ce hasada ba dai da ainihin tsakanin shi da ibnu ishaq sahibul maghazi wanda har imam malik ya ce mai dajjalun min ad-dajalila duk da maliku yana da tsantseni da sauransu kaga amma ba za ka ce ai kawai ba ruwana da muhammad ibn ishaq imam malik ya ce dajjalun min ad-dajalila bainal aqran wannan ba a daukan wannan jare ina fata an gane musamman tun da daga cikin malaman bukhari akwai wani abokin ibn al-madini da aka tambaye shi kan kabiya sai ce maliku ai bai ma zauna da muhammad bin isa ba balle ya san shi wasu saboda tsare ku ne bai yi karatu gurin shi ba shi ma bai yi karatu gurin maliku ba su haɗu gurin wasu malamai sosai ba illa al-imam zuhuri sun haɗu gurin zuhuri sama sama dai amma kuma suka rabu daga baya wata wani abu ya shiga tsakaninsu shi ma ibn ishaq din da aka kawo fatawan maliku da wane ne sai ya ce hawa yamman maliku dan matsali ne da sauran to wannan tsakanin akrani ne to shi ma ibn butlan tsakanin shi da ibn ridwan haka aka samu murasalat da raddiddika da wane ne duk abin da wancan ya binciko shi wannan ya binciko sabanin shi shi abin nan da ya faɗa ƙarya ne maganin nan aka sha za a kamu da ciwon to tsakanin su ne na'am Allah ya samu dace to ibnu butlan ya yi sharhi akan wannan magana tunda ya asalin baitittukan sun faru ne a matsalar su ta likitoci rahimahullah yace yujadu fil kitabi ashiya'u tasuddu 'anil ilmi a cikin littafi akan samu wasu abubuwa da za su hana ka ilmantuwa da abin da ke ciki wa hiya ma'dumatun 'inda al-mu'allim kuma shi malamin da yake karanta littafin Allah sarki malami ma fa ba dalibi ba malamin da zai buɗe littafi ya karanta akwai wasu abubuwa ciki wanda shi bai da masaniya a kansu na abin da ya shafi fannin istilahat na wasu ilmummuka ko kuma wasu kalmomi waɗanda suke gariba an gane ko ko kuma istilahin shi mai malamin yana da wani istilahi na daban na Allah wannan zai hana shi wahiya at-tashiful mu'arif min al-ishtibahi al-hurufi ma'a adami al-lafzi daga cikin waɗannan matsalolin su ne kuskuren da ake samu a tashif kuskure na canza harafi da harafi ko wasali da wani harafi da wani wasali al-mu'aridu wanda yake bujurowa al-arid wanda yake bujurowa ina fata an gane min ishtibahi al-huruf na kamantaceniyar harafi kun san da ba a yin a niqab din nan dugo da ake al-hajjaj ne ya fiddo shi tsakanin ta'un da ya'un ba wani bambanci daga baya aka samu wannan dige-dige an gane ko tsakanin ba'un da ya'un daga hayya habba sai wanda ya kware ya nuna to dole sai kai karatu gaban malami musamman kuma lokaci ne na imla tsayawa yin digo da wasali sai ya sa ka rasa fa'ida malami na karantawa ne kana rubutawa tar wani gurin ma ramzu ne kawai zaka yi sai kai sadun ma'ana sahihi sai kai ha'un ma'ana hasan sai kai dadun ma'ana da'ifi an gane ku ire-iren haka to sai zama shi malamin da ya rubuta littafin imla'i ne malamin shi ya mai akwai kalar waɗannan abubuwa kaga dole ka je gaban malamin da ya koya gaban malamin da ya koya gaban malamin har zuwa ɗalibin wancan malamin tunda akwai guraren da sai da ya tsaya ya karin bayani a gane wannan ku to da ya ce wato yana magana da yaran su ne na wancan lokacin mu kuma yanzu sai mu ce tashifi na taba'a na matba'a matba'a ta kan yi kuskure fahishi wanda in ba wanda ya nuna a ilimi ba ko ya koya gaban malami shi wannan littafin ba zai iya gane kuskuren ba shi ko zai iya ruguza karatun gabaki daya an gane wannan min ishtibahil huruf na kamanceceniyar harafi ma adamin lafzi tare da rashin fitan lafazin wal ghalat bi rawghanil basar da kuma yin kuskure ta hanyar wato raurawar ido da zaman to gurin ganin ka bai gani da kyau ba sai ka karanta shi ba daidai ba kuma ka je kai istishhadi malam wani ya ce kaza a littafi in gaban malami ne ko shi ya karanta ba daidai ba sai a gyara mai koyan da muke yi anan ko ko kuma mai karantawa malami ya sharhi ya karanta ba daidai ba sai a gyara mishi amma in kai kadai ne ka bude akwai rawganul basar rawgan shine aikin damu a aikin dila eh wannan waye wayen da dubara to ganin ka zai iya yi rawa sai ka dauka wannan sadun din badun ci hmm as-sabru sai ka karanta shi az-zabr daga an samu matsala na'am na'am ana iya samun kuskure bi rawganil basar wa qillatil khibra bil i'rab da kuma karancin kwarewa gurin i'rabin zancen sai ka dauka wato ainihin ga yanda ma'anar take alhalin kuma kamar da fa'il ya koma maf'ul kamar da na'ibul fa'il ya koma fa'il ko na abu makamancin haka aw fasadil mawjudi minhu ko kuma li'rabin da kake da shi ba shi bane a gurin ba zai dace a gurin ba irabin da ka iya ba zai dace a gurin ba kaga an samu matsala wa islahul kitabi wa kitabatu ma la yaqra'u akan nan gurin gyara kaga kuskure ka tabbatar wannan kalmar ta koke me ya kamata a sa gurin ko ka rubuta abinda ko kuma shi mai littafin ya rubuta abinda ba zai karantu ba eh an samu matsala gurin rubutun shi rubutun bai fito ba in ba malamin da zai ma karin bayani ayya kenan ko kuma nuska taba'ar da ta buga an samu tsallake ana samun kwamfuta ba ta da tabbas to ya za a yi kenan wa mazhabu sahibil kitab ko kuma baka san mazhaban mai littafin ba wa qira'atu ma la yuktabu da kuma karanta abin da ba a rubuta shi kamar inda aka yi ramzi haka an yi ramzin wani abu yanzu an yi hamza da ha ce hamza haka ko ne ake intaha ake nufi la'alla baka sani ba an fahimci wannan ko wani muttafaqun alai bai san me ake nufi ba rawahul jama'a bai san me ake nufi ba rawahul salata eh rawahul arba'atu akhrajahu al khamsatu bai san me ake nufi ba an fahimci wannan ko irin wa'annan ba a rubuta shi ba abubuwan ma'ana ba a rubuta ta ba amma an yi ishara ba za ka iya karantawa ba wa mazhabu sahibul kitabi baka san mazhaban mai littafin ba baka san me mazhabar shi ba yace qala ashabuna suwaye ashabin shi nawawi ne yace maka qala ashabuna badruddin al-aini yace maka qala ashabuna ibn battal yace qala ashabuna baka san suwaye baka san mazhabar shi ba daga ka shiga rudani wasu kumin nusakhi da kuma kuskure rauni na nuska ya zama to tana da kurakurai da yawa akwai malamin da daga gurin fara littafi ma zai ce to wannan nuskar za ka yi ta haɗuwa da kurakurai saboda shi ya san ta ya san taba'ar ya san matsalolinta warada'atun nakli da kuma wato gurbatar riwaya a ruwaito abu ba daidai ba malamin ya ruwaito wata matsala amma kuma an samu rada'a ta hanyar canza sunan malamin da aka ruwaito daga gare shi ko yin taqdimi da ta'khiri ko wani abu makamancin haka ko kuma rada'atul naql yana nufin raunin riwaya akwai wani rawi wanda yake da'ifi an ambace shi amma baka sani ba baka san raunin shi ba wa ijmajul qari mawadi' al maqati' da kuma mai karatu ya dinga shigar da gurin da ya kamata a raba su in aka hada jumlar za ta baci sai an raba ta wa khalati al ina ne wa khalti mabadi' at ta'limi da kuma wato caccakuɗa mabadi na koyo mabadi abubuwan da suke su ake fara bi kafin a tafi zuwa ga na sama da su zikiru alfazi mustalahin alfazi mustalahin alaiha fi tilka sana'a da ambaton wasu lafuzza waɗanda suke an yarjejeniya da su za a dinga ambato da wasu ma'anoni mu'ayyanai a cikin wannan bangaren na ilimi sana'a ya ani annau a nau'in na ilimi ilimin mustalahul hadisi ne ce wannan laisa bi zaka eh a kawo rawi ce laisa bi zaka kace ba wancan bane me ma'ana ba wancan bane shaykhun tsohon aga baka san musalah ba an gane ko masturun rufaffe ne an suturce shi ba haka ake nufi ba sai ka koma duk asalin ka koma gurin malami da ya san wannan mustalah fa hadhihi da ya kawo innan niqab mana da sauransu yace fa hadhihi kulluha mu'awwiqatun 'an al-ilm duka waɗannan suna kange mutum daga samun ilimi wa qad istaraha al-muta'allim min takallufiha 'inda qira'atihi 'ala al-mu'allim qalami ya talibi ya huta daga wahalar waɗannan kalmomi da kakalan da zai yi akan fahimtar su in ya koma koya gurin malam sai ce idan kana al-amru 'ala hadhihi as-sura fal qira'atu 'ala al-ulama'i ajda wa afdal karatu gurin malami shine yafi dacewa kuma shi yafi falala shi yafi bada fa'ida min qira'atil insani li nafsi wa huwa ma aradna bayana wallace wannan shine bayanin da muka wato ainihin so mi wannan magana kenan ta ibnu butlan da ainihin malam ya kawo an sai ce wa qad zakara qabla hadha alwajh hakika ibnu butlan ya ambata kafin ya kawo wannan wajhi din khamsata awjihim fi bayan alilal allati min ajliha sara ta'allum min afwahir rijal ya ambaci wasu fuskoki guda biyar wanda sanadiyar su ne ya sanya a wato gurin yin bayanin dalilin da ya sanya saboda shi ya zamanto a ta'allumin afwahir rijali afdal koya daga bakunan malamai dan faɗa kalma ar-rijal ma ana nufin manyan mutane ba koya daga bakunan manyan malamai shi yafi falala min at-ta'allumi min as-suhuf fiye da koya daga takardu sai ce faltanzur fi sharhi ihya'i ulumuddin ka duba waccan magana a cikin sharhu ihya'i ulumuddin kuma ce ikhbaru ulumuddin sharhi na az-zabidi kenan wanda sunan shi Abu al-Faith Muhammad ibn Abd al-Razzaq ibn Muhammad ibn al-Husayn az-Zabidi al-Hanafi an haife shi 1445 ya rasu 2205 a kasar Qahira dake Misra sunan asalin littafin ittihafus sadatul mutqinin المتقين بشرح إحياء علوم الدين مجلد قوما ina fata an gane a cikin wancan littafin juz'i na ɗaya shafi na 66 shi mai littafin azzabidi kenan ya kawo wannan magana ta ibnu bukulan Allah ta'ala ya samu dace sai mu tashi ayi kuma biyar insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله